بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 22 ga watan rabi'un al-akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 21 ga watan january shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 107 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da manhaji da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuran rayuwarsa da addini malamai suna jinjina ga ibnu qayyim musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya inda yaje aikin hajji a kasar makka daga kasar dimashku garin su Allah ya saka mishi alkhairi bamu gushe ba ibnu qayyim al-jawziya yana karantar da mu tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da ibadar azumi za mu tashi inda ya ce faslun walam ya min hadihi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama sardu saumi wa siyamid dahari ba shi daga cikin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama ai ta kwararo azumi ai ta yin azumi tutur babu shan ruwa wa siyamid dahari da azumin rayuwa gaba ɗayanta a ce kullum mutum na cikin azumi wannan ya saba wa tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bal qad qala har ma yana cewa man sama dahara la sama wala aftara wanda di yayi azumi iyakar rayuwarsa yayi azumi iyakar rayuwarsa azumi yake yi la sama shi dai bai azumi ba wala aftara kuma bai sha ruwa ba kamar ka ce ya sha yunwa banza kenan al-imamu ahmad da al-imamu an-nasa'i suka fitar da wannan hadisi haka al'imamu ibn Khuzaima da al'imamu abu abdullahi al-hakim dukkanin sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce insha Allah. Walaisa muraduhu bi haza man samal ayyamal muharrama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisi ba wai yana nufin wanda yayi azumi a ranakun da aka haramta ba irin ranar sallah da makamantansu ba fa innahu zakara zalika jawaban liman qala don yana ambatan wannan zancen ne a matsayin amsa ga wanda ya ce a ra'aita man samar dahara ya rasulallahi me kake gani hukuncin mutumin da ya azumin tutun rayuwarsa wala yuqalu fi jawabi man fa'ala muharrama la sama wala aftara wanda ya aikata haramun kuwa ba za a ce da yi da rashin yi duk ɗaya bane ba zai yi haka ba fa inna hadha wannan amsa yu'zinu bi annahu sawa'un yana bayyana cewa daidai wa daida ne fitruhu wa saumuhu da yin azumin da shan ruwan duka daidai wa daida ne la yusabu alaihi ba za a bashi ladan yin azumin ba wala yu'aqab ba za a bashi zunubin rashin shan ruwa da bai yi na wasu kwanaki ba kamar yadda kamar wato ya aikata wani abu ne da babu lada babu zunubi to kaga ko wanda ya aikata abin da ya haramta aka haramta da nassi wannan ba shine hukuncin sa ba dan haka cewa siyamu dari baya nufin wanda ya azumi a kwanakin da dama can shari'a ta hana azumin su ba shi ake nihi ba walaysa kadhalika man fa'ala ma harrama Allah alaihi min as-siyam wannan ba shine amsar da za a baiwa ko kuma yanayin da mutumin da ya yi aikata abin da Allah ya haramta na azumi zai kasance ba falaisa haza jawaban don haka wannan ba amsa ba ce mutabiƙan lissu'ali wanda za ta dace da tambayar anil muharrami min as-sawmi inda tambaya akai cewa wani azumi ne ya haramta wa aidan fa inna hadha inda man istahabba sawma dahri kad fu'ila istihbaban kad fa'ala mustahabban wa haraman sannan a wurin waɗanda didda hanin da manzon Allah alayhi salatu wassalam yayi suka yi ainihin suka cafi akan cewa babu laifi mutum na iya yin azumin din rayuwarsa sai suka ce wanda ya aikata haka wanda ya azumin din rayuwa a lokaci guda ya aikata haramun kuma ya aikata mustahabi wa huwa indahum qad sama bin nisbati ila ayyamil istihbab suka ce a wurin su su kwanakin da dama can mustahabi ne yin azumin su in mutum ya azumin su ya mudari to ya samu ladan waɗannan kwanakin wartakaba muharraman bin nisbati ila ayyamit tahrim laifin da yayi ya shafi kwanakin da aka haramta ne yayi litinin yayi alhamis to yana da lada yayi ainihin sha uku sha hudu sha biyar ɗin wata to ya samu lada ya yi ranar ashura to ya samu lada amma ya yi wasu ranaku kuma da aka haramta kamar ranar sallah babba da karama da ayyamu ta shiriki to a nan ne yake da zunubi in ji waɗanda suke ganin duk da wannan hani da manzo Allah yi babu laifi kana iya yin azumin siyamu dahari wa kullu wa fi kullin minhuma la yuqalu a cikin duk waɗannan surorin wannan yanayin azumin ba zai yi a ce la sama wala aftara ba za a ba shi amsa da cewa da yin azumin da rashin yinsa da ɗaya ba ne fatanzilu ƙaulihi ala zalika ghalatun zahirun don haka sanya maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ma'ana to kuskure ne mabayyani wa aidan yace har ila yau fa inna ayyamat tahrimi mustasnatun min bishar'i ranakun da aka haramta yin azumi dama shari'a ta togace su غير قابلة للصوم شرعا سوء شرعا أزمن سباشيوة فهي بمنزلة الليل شرعا ɗaya suke da cikin dare ranar sallah da ranar asabar ita kaɗai ga mai nafila da ranar ayyamu tashrik da makamantansu da juma'a ita kaɗai ga mai yin nafila waɗannan ranakun waɗannan ranakun wanda da ya azumin su kamar ya azumi na cikin dare kaga azumin ba zai karɓi ba kaman kuma wanda ya sallah kafin lokacin ta bai ba kaga sharadin ta bai cika ba ko to haka ne yin azumin siyamud dahri wa bi manzilati ayyamil haidi kuma daya suke da ranakun haila ga ƴa mace ƴa mace idan tana haila ba ta azumi to koda ta tafi cewa ita sai ta yi wannan abin da ta yi sunan shi yin banza falam yakun sahabatu liyasaluhu an sawmiha dama babu yadda za a yi sahabbai su tambaye shi game da ranakun haila da ranakun da suke ainihin wato an hana azumi da kuma hukuncin misali dare wa kada alimu adama qabuli halis saumi bayan sun san waɗannan lokuta a cikin shekara ba sa karɓan azumi wa lam yakun liyujibahum law lam ya'lamu at-tahrima ba zai kuma ba su amsa ba da a ce ba su san haramcin ba bi qaulihi ya ba su amsa da cewa la sama wala aftara da azumin da rashin azumin da ɗaya ne fa inna hadha laysa fihi bayanun littahrim wannan zancen baya bayyana haramci fa hadihu alladhi la shakka fihi a takeice tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu shakka game da shi anna siyama yawmin wa fitr yawmin afdalu min sawmi ad-dahr mutun yayi azumi yau ya sha ruwa gobe yayi azumi jibi ya sha ruwa gata wannan ya fi falala fiye da azumin kullum wa habbu ilallah kuma wannan siyamu dawuda din nan ya fi soyuwa zuwa ga Allah Ubangiji fiye da azumin kullum wa sardu siyami dahari makruhun da haka kwararo azumi tsawon zamani tsawon shekara kana azumi wannan abin kyama ne addinin musulunci fa innahu law lam yakun makruhan domin da ba abin kyama bane lazima ahadu salasati umurin mumtani'a da za a lazimta ɗaya daga cikin abubuwa uku waɗanda ba za su yi ba na ɗaya an ya kuna a habba ilallahi min saumi yomin wa fitar yomin ko dai ya zama Allah ya fi ƙaunar siyamu dari fiye da azumin a yi yau gobe a sharuwa wa afdal minhu ya zama ya fi falala fiye da shi li'annahu ziyaratu amalin dan ƙaruwa aiki ne wanda zai azumin yau ya sha gobe kaga a wata zai azumi sha biyar wanda ya na duka wata ya yi talatin kaga aikin shi ya ƙaru a kan na wancan to kenan inda abu ne mai kyau da ya fi falala a wurin Allah kamar yadda misali wanda ya karanta izu guda da wanda ya karanta izu biyu kaga mai izu biyu karuwa ne wanda ya sadaka da naira goma da wanda ya da ashirin mai ashirin din nan karuwa ne to me yasa wannan bai zama karuwa ba saboda san baya cikin surorin ibada da Allah ya halasta ina fata mun gane wannan to abu na farko kenan wahaba mardudun bil hadith sahih wannan ko abu ne da ainihin hadisi ingantacce ya tunkuɗe shi cewa inna ahabba siyami ila Allahi siyamu Dawuda mafi soyuwar azumi zuwa ga Allah Ubangiji subhanahu wata'ala shine azumin Annabi Dawuda kamar da Bukhari ya rawaito da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda shi da mafinsa wa innahu la afdala minhu kuma manzon Allah ya ce babu abin da yafi wannan falala wa imma sura ta biyu kuma ta ainihin abin da ba zai yi ba wa imma an yakuna musawiyan lahu fil fadli wa huwa mumtani'un aidan ko kuma a ce da siyamu dahari da saumu yawmin wa fitr yawmin a ce falalar su iri daya darajar su iri daya wannan ma ba zai yi ba dan irin su ba daya ba wa imma an yakuna mubahan yanayi na uku kuma ya zama ya halasta mutasawiyat tarafaini ya halasta kamar yadda misali cin tuwo ya halasta da cinsa da rashin cinsa duk ɗaya ne wanda ya ci tuwo bai da ladan cin tuwo wanda bai ci ba bai da zunubin kin cin tuwo kawai in baka jin ci ba za ka ci in ba irin al'ada ku bane ba kuma san shi ba to a ce ya zama halas ne kaman halastin duk wani abu halas wanda tsakanin istihbab wal karaha sun zo daidai wa daida baina mutasawi mutasawi at-tarafaini لا استهباب فيه ولا كراهة وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن الإبادات don wannan irin hukunci baya hawa kan ibada yana hawa kan mu'amala ne mu'amala ita ce take da irin wannan hukuncin da yi da rashin yi da daya wajen ciye-ciyen abinci da sha da irin suturar da zaka saka ma'ana ba, ba irin codification da Qur'ani da hadisi suka bayar game da ka a ci kaza ba ko a bar kaza a cikin abin da yake halas to halas din in ka yi shi yana nan a halas in baka yi shi baka yi kowa laifi ba ma'ana babu wanda zai ce sai ga irin kalar hular da zaka saka in dai kalar asali ba haramtacciya ba ce a cikin kalar halasci ko ga dole irin abincin da zaka ci a cikin kalar abinci halas ko ga daidai lokacin da in yayi dole ka ci abinci ba kamar sallah da za a ce in lokacin ta dole a yi ba ba dole ne ka karya da zaran gari ya waye ba ba dole ne da zaran an yi azhar ka ci abincin rana ba ba dole ne ka ci abincin magariba da zaran an yi sallan magariba ba ba dole ne ka ci abinci so uku a wuni ba wannan al'ada ce kawai akwai inda suke cin abinci fiye da haka akwai inda ba sa ci ya kai haka kuma duk ɗaya ne ina fata mun gane to irin wannan shine mubahi yake hawa kanshi saboda kasancewarsa mene halas bal imma an ta kuna rajihatan aw marjuhatan siyamu dari ko dai ya zama rajihi an karkata zuwa gare shi yafi ɗayan falala ko kuma ya zama marjuhi an karkata zuwa ga akasin shi an fi shi falala wannan nabi shi ya tabbata gare shi wallahu a'lam fa in kila yace in wani yace faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man sama ramadana wa atba'ahu sitatan sitata ayyamin min shawwalin fa ka'annama sama dahara wani zai ce a to ai akwai yanayin da yake nuna cewa azumin ainihin wato tsawon shekara azumi ne ko azumin tsawon rayuwa azumi ne mai falala dan gashi manzon Allah yana cewa wanda ya azumin ramadana sannan ya bi bayan shi da azumi shida a watan shawwal zai samu ladan wanda ya azumin shekara wa qala fi man sama salasata ayyamin min kulli shahrin hakanan kuma ya faɗa game da wanda yake azumin kwana uku a kowane wata ya ce inna zalika ya adilu saumar dahari wannan azumi guda uku a wata yana daidai da azumin shekara ko azumin rayuwar mutum gaba ɗaya wannan riwaya bukhari ya fitar da ita da muslim waccan ta farko kuma muslim ya fitar da ita da al'imamu ainihin wato abu dawuda da tirmizi malam ya ce wa zalika yadullu ala anna saumar dahari afdalu mimma udila bihi yanzu wannan yana nufin azumin shekara ko azumin siyamud dahari ya fi falala fiye da abin da ya maye matsayinsa ma'ana ya fi azumin ramadana haɗe da azumin kwana shidda falala ya fi azumin kwana uku a kowane wata falala wa in wa annahu amrun matlubun hakan na bayyana kaman siyamu dari wani abu ne da ake neman ka da kayi shi wa sawabuhu aktsaru min sawabis sa'imina sakamakon shi kuma yafi sakamakon masu azumi ma'ana kamar yanzu da aka ce wanda ya sallah asuba ya zauna yana ta tasbihi har rana ta fito ya ya tashi yayi raka'a biyu zai samu lada kaman na umara to a ka'idar kwatance a larabci yanzu wannan na nufin umara ta fi wannan aikin daraja ke domin din da aka yi kwatance to ana nufin siffar da aka ce da wane da wane sun yi kama a kai to wanda aka ce an yi kama da shi ya fi cikan siffar fiye da wanda ya kama da shi aka ce wane kudin shi kamar na dangote ana ishara kamar dangote ya fi shi kudi amma ya kusa kamo shi in ka ce kaduna ta yi kyau kama abuja ana tunanin abuja ta fi kaduna kyau amma yanzu kaduna ta kusa kamo ta to haka da aka ce azumin kwanakin ramadana da kwana shida kamar azumin dahar to kenan azumin dahar ya fi waɗannan kenan mun gane haka da aka ce azumin kwana uku a wata kamar azumin dahar to azumin dahar ya fi su kenan to wani zai iya cewa wannan na nufin azumin saumu dahar na da falala kenan kuma da za ka yi shi da kasan falala fiye da waccan shine zai bada amsa akan wannan hatta shubbiha bihi man sama hadha siyam har shi yasa akai wannan kwatancin game da shi kila sai a ce da mai wannan zancen nafsu hadha tashbihi fil amri al muqaddari wannan kwatancen da aka yi akan wannan abin da aka kaddarta la yaqtadi jawazuhu fadlan an istihbabi sam baya hukunta cewa yin azumin siyamu dahari ya halasta ballantana ballantana a ce mustahabi ne wa inna ma yaqtadi tashbiha tashbihu bihi fi thawabihi law kana mustahabba abin da yake hukuntawa ana kwatanta yawan ladan da irin wancan inda a ce mustahabbi ne wad dalilu alaihi min nafsil hadisi abin da ke hukunta haka a cikin hadisin yake fa innahu domin kuwa ja'ala siyama salasati ayyamin min kulli shahrin bi manzilati siyamid dahri ya sanya cewa azumin kwanaki uku a wata daidai yake da azumin rayuwa idil hasanatu bi ashari amsalha saboda kowane aikin lada da kai kwaya daya za a ninka maka shine so goma alal aqal wa hadha yaqtadi an yahsula lahu thawabu man sama salasata mi'a wa sittina yawman wanda ya azumin kwana uku to a wata kowane kwana ɗaya zai zama an ba shi azumin kwana goma kenan kaga waɗannan ukun a madadin wata to a cikin shekara a kowane wata yana yin azumin kwana uku kaga a shekara yana da azumi talatin da shida kenan talatin da shida sai ka yi times 10 shi zai baka 360 shine ma'anan saumud da yayi azumi kamar na 360 kwanaki 360 haka kuma wancan kwanakin ramadana da kwanaki shidda da zaka hada su za su baka irin wannan 36 su ma za su bada ladan azumin kwanaki 360 kenan da aka addaru anan ya fi fassaruwa ma da shekara fiye da tsawon rayuwa don ana fasara dahar da shekara guda ana fasara shi kuma da tsawon rayuwarka ko tsawon karnin da ka rayu a cikinsa ina fata mun gano sannan ablai dan amru dan as mai wancan hadisi na siyamu dauda da yace inni utiqu afdala min zalika ni zan iya fiye da azumin yau gobe na sharuwa jibi na azumi gata na sharuwa mai manzo Allah ya ce mishi la afdala min zalika ba azumin da ya fi wannan shikin daga wannan kuma next a irin yadda wannan siga take sai mene sai su yamu da harɗin daga an ce ya yi uku ko ya ce ya fi ƙarfin uku aka ce to ya dinga yin litinin da alhamis ya ce ya fi ƙarfin wannan aka ce to ka dinga yin ainihin kaza ya ce da ya fi ƙarfi maza Allah ce mishi to ka dinga yi yau ka sha ruwa gobe ya ce ya fi ƙarfin wannan kaga ana ta tafiya ne ana ta ƙarawa ana ta ƙarawa maza Allah ya ce mishi babu abin da ya fi wannan to don haka wa ma'alumin anna haza haramun qat'an to kuma kaga yin azumin kwanaki 360 a shekara haramun ne yanke saboda mene saboda a ciki akwai kwanakin da za su ratsa wanda haramun ne yin azumin su akalla za a samu ratsawa ranar karamar sallah ɗaya ga watan shawwal da ranar babbar sallah ɗaya goma ga watan zulhijja da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhijja a yamu tashiri ko waɗannan bi ijma'i a immatul musulmin haramun ne yin azumin su bi ijma'i a immatul musulmin dauke ma duk wata rana da yake akwai maganganu wane ya ce kaza wane ya ce kaza to kaga in waɗannan suka na ƙasa a cikin wannan kwanakin wannan lissafin ya kare to ashe babu yadda za a rayuwarka ka iya yin azumin kwana 360 haka sarmadan a jere ba zai yiwa saboda akwai ranakun da za su ratsa waɗanda haramun ne yin azumin su hukuncin su ɗaya da hukuncin dare hukuncin su ɗaya da hukuncin ranar da mace ke haila hukuncin su ɗaya da ainihin hukuncin ranakun da ainihin wato babu yadda za a yi azumi ya karba a cikinsu fa'ulima don haka sai aka san cewa annal murada bihi husulu ha iya furci ya wargaza imanin suke haka Allah yake cewa ya amanu wala tubutilu a amalaku ya iya lazina amanu menene? menene? adi'u Allah wa ati'u rasula wala tubtilu a'malakum me ma'anar shi in kuka daina da'ar Allah da da'ar manzon Allah za ku bata ayyukan ku na baya na daga ciki waɗannan suna nan da yawa sharuɗan ba iya kasu ba kenan ɗan uwa ɗalibai su kuma littafin abin nan na ibnu qayyim har ila yau shine alwabil sayyibi min alkalimi at ya tattauna game da sharuɗan karban ayyuka da za ga akwai mutane da suke ganganci suna ta lissafa wai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ayyukan alkhairi ba kamar account din banki bane da duk abin da ka saka ana crediting maka a sai Allah ya yadda da aikin tukunna ma'ana yanzu bankin da kake ajiya da su ko sun yadda da irin sana'a da kake ko ba su yadda ba ko suna son ka ko ba ka ba su son ka in aka maka transfer dole su maka alert dole su crediting na account ɗinka ko to Allah ba ka yake aikin shi sai ya yadda da aikin sai yana so in fact akwai ayyukan ma da Allah yake amsa ya bada lada malamai suka ce amma baya baya bada yardarsa ga aikin idan mutum yayin sallah ya zama ya cika gabobinta da komai amma kuma babu khushu'i babu natsuwar zuci don Allah sai baka mujarradin lada amma yarda da Allah yake baiwa masoyan shi masu yin ibada da khushu'i da komawa zuwa gare shi Allah ba zai ba mutum wannan daukaka ba wanda wannan kuma tana gaba da ladan da yake bayarwa da aka sai mun gane wannan mutum ne zai zo na waye ce to tunda an ce wanda ya karanta qul huwallahu ya karanta kamar ya karanta alqur'ani ta'dilu sulsul alqur'ani ko sai ya biya kafa uku sai ce to yanzu ya samu ladan sake qur'ani to kuma a rana guda yayi qul huwa kafa 60 dan haka ya sake qur'ani so 20 kenan qur'ani so 20 akwai harafi kaza a cikin shi kowane harafi lada goma ya ta wani kwambasha kafin an kara sai a same shi da miliyoyin lada amma figas ne kawai la hakikata laha haka yin dariƙa suke yayi salati kafa kaza yayi istighfari kafa kaza to ai yanzu wannan shi babu yadda za a yi tabe yaje lahira yana da kuɗi yana da lada cunkus wannan shedan ne ke riya mutane wannan bata jama'a ba daidai bace zaka yi tayi ne bainal khawfi war raja har annabawa suna aikin da Allah ya saka su ne suke cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana ibrahimu kenan fa khalilur rahmani addu'a bayan yayi aikin addu'a yake Allah ka karba ya Allah ka karba Allah ka samu dace malai ci gaba da cewa thumma thumma qara'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa kadhalika qawluhu fi siyami sittati ayamin min shawwal innahu ya'dilu ma'a siyami ramadana lis-sanata haka zancen da ya faɗa cewa azumin kwanaki shida a shawwal tare da azumin ramadana daidai suke da azumin shekara abin da yake nufi kenan ثم قرأ sannan sai karanta musu man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da aiki mai kyau yana da goma irinta fa hadha siyamu sittatin wa thalathina yawman wannan azumin kwanaki 36 kenan ta'dilu siyama 360 wa 60 yawman suna daidai da azumin kwanaki 360 wa huwa ghairu jaizin bil ittifaq yin azumin kwanaki 360 din da dai bai halasta ba da ittifakin malamai bal qad yaji'u mithlu hadha fi ma yamtani'u fi'lul mushabbah bihi adatan yace kai ma ana iya samun irin wannan kwatancin yazo ana kwatance da abin da sam ba mustahabbi bane a al'adance yastahilu ba zai yiwu ba ana yin kwatanci da abin da a al'adance ba zai yiwu ba wa inna ma shubbiha shabbaha bihi man fa'ala zalika ala taqdiri imkani ana kwatancen irin haka ne bisa yiwuwar inda zai yiwu inda zai yiwu abin ya yiwu to da, da, da haka zai kasance akwai a cikin harshe kwatance da ake da yawa waɗanda ba a abin ba zai yiwu ba a asalin waƙi'i ba a samun shi amma sai a kwatanta don a ce to inda zai yiwu da ma'ana shi kenan kamar da Allah yake cewa misali tal'uha ka annaha ru'usu shayati a hudatta ko hudarta kamar kawunan in ka fasara ash-shayatin da da macizai ana fasarawa da macizai ko kuma a fasara da ash-shayatin shedanu aljanu tal'uha kawunan wannan itatuwa ka annaha ru'usu shayatin kamar kawukan aljanu to ya kawuka aljanu suke su zama akan jikin bishiya ba zai yiwu ba a gani sai mutum kaji ya ce wane ya tsaya kamar ya haɗi ta ɓarya bai zauna ba kamar ya haɗi ta ɓarya aina jin ba zai taɓa yiwuwa a al'ada wani haɗi ta ɓarya ba mutum da ko ba zai taɓa yiwuwa ba amma ya ake kwatance da haka ala fardi jawazi wuƙo'i da a ce zai yiwu hakan ya faru to duk akwai irin wannan a cikin ɗabi'ar harsuna masu magana da harshen kuma da suke faɗa da waɗanda suke sauraron su wanda kasan harshen suna fahimtar mubalaga ce ake wajen kwatanci kaiwa matuƙa ne wajen kwatanci Allah ya samu dace malam yace ka qaulihi liman sa'alahu an amalin ya adilul jihad kamar yadda manzon Allah ya bada kwatanci ya bada amsa ga wanda ya tambaye shi akan wani aiki ne daidai da jihadi yace hal yastati'u idza kharaja al mujahidu an yaquma wala yaftura wa an yatasuma wala tuftira ya ce shin kana ganin zai yiwu zai yiwu mutum idan mujahidi ya fita jihadi zai yiwu a ce ya wayi gari yana tsaye akan jihadi baya hutawa ko miskala zaratin kuma kana ganin zai yiwu ka dinga azumi ba tare da ka sha ruwa ba don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka tambaya a cikin nassin hadisin manzan Allah aka ce da shi dullani ala amalin ya adilul jihada abu hurairah ya a cikin sahih bukhari ya manzon Allah ka gaya muna aikin da zai daidai da jihadi sai manzon Allah ya ce la ajidu ni ban san aikin babu wani aiki sai ya ce da shi hal tastati'u idza kharaja al-mujahid an tadkhula masjidaka fataquma wala taftiru zaka iya daga randa mujahidi ya bar gidansa zuwa daga kalmar Allah a filin daga kai kuma ka shiga masallaci ka fara kiyamun laili wannan hari kenan ko ba za ka dakata ba sam har sai ya dawo wa anta suma wala tuftiru daga ran da ya bar gida ka fara azumi ba za ka dawo ba sam ba za ka bar sharuwa ba sai ya dawo ba zai iya wannan ba wanda zai iya amma an kwatanta cewa yiwuwar da za ka yi haka shi za ka samu ladan shi haka manzo Allah wani hadisi yake cewa babu wanda ya samu lada irin na kaza sai mutumin da ya fita da 'ya'yan shi da dukiyar shi da iyalan shi kuma bai dawo da komai a cikin su ba kaga ma'ana shi ma kanshi bai dawo ba dan ya fita da kanshi da iyalan shi da yaran shi da kowa da dukiyar sa mutum zai iya fita da dukiyar shi gaba ɗaya jihadi ba zai iya ba ba zai yiwu ba a al'adance dan ma'ana haka shine har gidan da kake zaune zaka dauke shi ka tafi da shi kowa ya san kuma gida is not movable ina fata mun gane to kwatance ne ake dan mubalaga ba wai ana nufin lalle lalle wannan abun yana iya ya faru ba wannan duk kokari ne na malamai dan bayyana ma'anar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma'lumun anna hadha mumtani'un adatan an sani cewa wannan ba zai yi ba al'adance kamtina'i sawmi 360 yawman shar'an kamar yadda azumin kwana 360 ba zai yi ba a shar'ance وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود يتي hakika ya ƙara fito da magana fili da nuna cewa wannan shine aiki wato aiki mafi falala ga iyakacin shi kuma wannan da ke gaba da shi bai da falala da ya ce in anna ahabbal qiyami ila Allah qiyamu dauda mafi soyuwar tsayuwar dare ga wurin Allah shine irin na annabi dauda wa huwa afdalu min qiyamil layli kullihi tsayuwar dare irin ta annabi daud ayi bacci a farka ayi sallah ayi istighfari sannan a sake komawa bacci ya fi falala fiye da mutum ya tsaya ya fara kiyamun laili tun farko dare har alfijir ya kito to haka ma azumi a yau a sha ruwa ya fi falala fiye da a yi kullum a rayuwa ya ce kullihi wa huwa abdul min kiyamun laili kullihi bi sarihi sunnati sahiha wa qad masala man sallal isha al akhirah was subha fi jama'ati haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwatancen mutumin da yayi sallar isha ta ƙarke ma'ana isha ta farko ita ce magariba ke to isha ta ƙarke ita ce isha da ka sani in ka yi ta a cikin jam'i kuma asuba da ta biyo bayan ta ka samu ka yi ta a cikin jam'i waɗannan manzo Allah ya ce mutumin da ya haka biman qamal layla kullahu sai ya ce ɗaya yake da wanda ya tsayi dare gaba ɗaya alhalin kuma a wani hadisin ya ce tsayuwar dare mafi kyau shine tsayuwa tsaka-tsaki qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan kaga ba a yin tsayuwar dare cikakken daren amma kuma aka kwatanta wani wanda ya sallar isha da asuba a cikin jam'i cewa ladan shi kamar ladan wanda ya tsayuwar dare gaba da so kenan ba kowane kwatance ne yake waƙi ba yake real ba a ana kwatance da abin da inda zai yiwu to daga irin ladan shi wannan duka hadisan da yake kwatantawa da su hadisai ne ingantattu wannan yana cikin sayo muslim fa in kila fa ma taquluna fi hadisi abi musa al-ash'ari man sama ad-dahra duyyikat alayhi jahannam hatta takuna hakaza wa qabada kaffaihi ya dunkule hannayen shi yace to ya za ku yi da wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce al-imamu ahmad da bayaki suka fitar da shi da ibnu khuzaimah cewa manzon Allah ya ce wanda diye azumin addahar to za a kundata mishi jahannama har ta zama kamar haka sai dunkule hannayen shi wa damma kaffai dammu shine haka ka dunkule kamar yadda mai ajun yake ina fata mun gane duka biyun sai dunkule sai ce za a za a kundata mai jahannama kamar haka to wannan hadisin kamar yadda zaka ji an yi sabani ma game da fasarar shi shin falala ne ko azaba zai bayyana da kanshi wa huwa fi musnad ahmada kila sai a ce da shi qad ikhtalafa fi ma'ana hadha alhadith an yi sabani game da ma'anar shi fa kila wasu suka ce duyiqat alaihi hasran za a kuntata shi dan ta matse shi lahu fiha a kewaye shi a cikin wuta ya rasa inda zai motsa litashdidihi ala nafsi saboda ya kuntata ma kanshi sai Allah ya kuntata mishi wa hamlihi alaiha ya takura wa rayuwar sai Allah ya sa aka takura mishi wa ragabatihi an hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma ya kyamata barki manzon Allah wa atiqadihi anna ghayrahu afdala minhu kuma ya sa wa ran shi cewa wani abu can daban yafi na manzon Allah falala duk wanda ya sa wa kanshi irin haka ya shiga uku wa qala akharuna kaji fasara ta farko wanda suka fassara shi a matsayin wa'idu azaba ko wa qala akharuna wasu suka ce bal buyiqat alaihi a an matse ta fala ya buƙala hufiya mawdi'un babu inda za a sashi a ciki ya fi ƙarfin jahannama babu ta mai kaɗan ba zai shiga cikinta ba wa rajjahat hadhihi ta'ifatu hadha ta'awila waɗannan masu magana ta biyu suka ƙara ma fassarar su armashi da cewa bi anna sa'ima ai shi mai azumi lamma bayyaka ala nafsihi masalikash shahawati yayin da ya zama ya kuntata wa kanshi magangarar sha'awa sha'awi wa turuqaha da hanyoyin sha'awa bisawmi ta hanyar azumi dama sai mutum ya ci ya koshi zai ji sha'awar fada da zagi da fasikanci da sauransu sha'awar ainihin zina ko wani abu na alfasha sai ya ci ya koshi ba yi da manufa to amma idan yana jin yunwa yana jin yunwa azumi ta ta karya mashi sha'awar ta ta karya mai sha'awar sai zama ya kuntata wa kanshi ta hanyar barin duk wata sha'awa ta duniya to sai Allah ubangiji wata'ala dayyaka Allahu alaihin nara sai Allah ya kuntace wuta ta zama tayi nesa da shi fala ya buƙala hufi ha makanu babu wurin da zai shiga don abin da ke sa a shiga wuta su ne waɗannan sha'awa-sha'awa to shi kuma ya yi bankwana da su za ka sakamakon bankwana da ya yi wannan sha'awa ba zai iya samun halin yin wani zunubi da zai kai shi wuta ba haka suka ce fasara hadisa wa rajjahat ta'ifatul ula ta'awilaha waccan kuma masu cewa azaba ne sai suka ce a ta su fasaran bi an qalat su kuma suka ce lau da hazal ma'ana da annabi yana nufin cewa mutumin ba zai samu wurin shiga bane a cikin wuta ba wai za a sa shi a cikin wuta a kulle shi ba laqala da cewa zai yi duyiqat anhu za a kuntata ta daga barin shi ba alaihi ba haji malamai kenan da iya dabaru irin nasu ko to wannan dai jama'a akwai maganganu sosai game da wannan kalmomin dan ko anan ma sun ƙara ba su amsa cewa ai akwai abin da ake ce mishi at-tanawubu wat-tadmin a cikin larabci tsakanin huruful jarri wakilci da aran ma'anar juna at-tanawub representation ko kuma at-tadmin a sanya wa wani harafi ma'anar wani ko wata jumla ma'anar wata kamar misali yanzu da Allah yake cewa a wajen aikin hajji ne arrafasu ila nisa'ikum a azumi ne ko azumi ne ko uhilla lakum la tasyamin rafasu ila nisa'ikum a azumi ne arrafasu ila nisa'ikum yanzu lafazin arrafas fi'ili ne da yake ta'adda da ainihin lamu sam a larabci baya ta'adda da ila to me yasa ya ta'adda da ila anan aka ce arrafasu ila nisaikum ba a ce arrafasu bi ko li nisaikum ba yana ta'adda amin da ba'u arrafasu bi nisaikum aka ce da ila maimakon da bi din sai suka ce saboda fi'ilin an mushi tadminin wata ma'ana da ba tashi ba asali shine ainihin wato al-mubashara ko alwata'u ko makamantansu wanda suke ta'adda da ila to da haka sai aka saka ila ya mujawarance shi hakan ka dauki misali fadan Allah da Allah yake cewa wala usallibannakum fi juzu'in nakhli alƙawarin da fir'auna yamma malamai ko da suka kafirce mishi suka iman da Allah to usallibannakum fi anan wannan lafazin na fi yana wakiltar lafazin ala ne wala usalliban na kuma ala juzu'in nakhlati haka da Allah ya ce misali allazina idza talu ala nasi yastofun ma'anar shi allazina idza talu minan nas wanda in sun yi awo daga wajen mutane ba ala nasi akan mutane ba kamar yadda wancan wala usalliban na fi ba a cikin bane a kai ne ala juzu'in nakhli zan kere ku akan ainihin itace kututturan dabino ko kaga ala ne amma sai aka zo da fi to irin wannan canje canjen harufa a cikin qur'ani akwai su birtik su ake ce ma at-tanawu huruful jarri ɗan gida ɗaya ne suna da suna da ainihin taimakekeniya wajen ba da ma'anar junansu to duk sanda wata wani kalma a wata kalma ko wani harafin jarra ko abin da yake makwabtakan harafin jarra ya ɗauki wata ma'ana can daban to sai a kawo harafin jarra da zai dace da shi wannan shi ake cewa at-tanawub akwai kuma wanda suke kiran shi da suna ainihin wato at-tadmin tadmin din shine a saka ma'anar wata kalma a cikin wata a saka ma'anar wata kalma a cikin wata wakafa billahi shahidan kafa'anan fi'ili ne amma bai da fa'ili bai da fa'ili saboda sun ce fi'ili ne ya kuma fi'ilu ta'ajjub as-sima'i ta ya kuma ta'ajjub ne ai ma akfa'ul ma akfa Allahu shahidan kafa gashi fi'ili ne madi billahi shahidan na fa'ili yake zaka iya dabarun ka na kaddara fa'ili zaka nema ka rasa to saboda an ba wannan lafazin na kafa ma'anar fi'ilu ta'ajjub as-sama'i akwai fi'ilu ta'ajjub al-qiyasi sune ma af'ala da af'il bihi ya ne na ga mutane sun fara da zaro idanu kamar sun je silma bara ba shakatu irin wannan shi ake ce ma tanawub yana nan da yawa jama'a a cikin larabci a cikin qur'ani a cikin sunna a cikin waƙoƙin da zaka same shi da yawa wata magana da muka faɗa da safe jama'a yau ita ce yana daga cikin haɗari kwarai mutane su dinga ƙoƙarin karanta qur'ani da sunna da fassara su ba tare da ƙwarewa akan larabci irin na zamanin su irin na zamanin qur'ani da hadisi ba har kuma adha min hadha wa amar malamai da suke ganin kuma wai duk wani wanda yake malamin larabci ne ko kuma ya kware game da larabci to ba malamin addini bane wannan yana daga cikin adha min hadha wa amr cewa malaman malaman larabci da suka yi da aka sa musu tunanin su malaman addini bane ma'ana yanzu in ka je yin digiri a larabci za a sanya maka za a kimsa maka tunanin cewa kai ba addinin Allah kake karanta ba kana karanta harshe ne kawai kaman harshen ingilishi ko faransai ko hausa ko ibo ka fara jin wannan a cikin tunaninka an gama halaka ka saboda wanda ke karatun harshen ingilishi ana nuna mishi alaƙar shi da yaren ingilishi alaƙar shi da ƙasar ingila masu karatun french kan musamman a yanzu da ake so a da faransanci a nigeria ba shi da cultural heritage ba mu da wata alaƙa da shi rana a tsaka kawai a bata ya kankama shi a cikin a cikin policy of education kawai da decree wannan kuma wauta ce ta soja ba daidai bane ba mu da alaƙa komai da faransa ya zo yawai saboda yana yaƙi da masu magana da ingilishi sai ya saka faransanci daga nan faransa suka samu dalili suke ta shigowa cikin harkar karantarwa ƙasar nan suna saka faransanci dina za a karantar da faransanci yanzu embasin faransa za su nemi su baku taimako na logistics na malamai in kuna so na littafai da sauransu ko a secondary school ne ko primary ce kuna da sagi da su za su baku suna neman su yada abun nan su dan in ka san tarihin lokacin da abace wannan declaration din sai da aka dinga biki a fari cewa faransanci ya samu karin point ran da abace ya fito ya ce french is nigerian second language after english sai da aka ta wannan murna shi kuma bai san consequence din abin da yake faɗa ba bai shawara da experts ba a takeice irin wannan ainihin tunanin da aka saka ma masu karatun faransa cewa suna da alaka da faransanci ya kamata masu karatun larabci zama suna da masaniya cewa suna da alaka da musulunci tun farko su sawa wannan ransu cewa wannan karatun wani juz'un ne la ya tajazza min ta'alimid kuma haka aka kawo shi nan kasa a da ana karanta larabci ne a zaure kamar da ake karanta fiqhu da na da ainihin hadisi da tafsiri da tarihi haka kuma ake karanta larabci a matsayin ɗaya daga cikin component na ulumuddin al-islami to amma da aka zo alfasdu baina dini wal hayat alfasdu baina ilmi wad din aka zo secularism aka rarraba aka cire addini daban yarurruka daban shine kuma har wannan abu ya shiga cikin kwakwalen mu cewa larabci bai da alaka da addini to shi za aka waye gari akwai ƴan larabci waɗanda suke masu suka addini masu fara da addini dole sai mutane suka iya fahimta a aikata cewa lalle malaman larabci batatu ne amma malaman salaf na farko za ka ji ana tarihin ƙwararren malamin hadisi suka ji an ce ƙwararre ne kuma a luga imamu shafi'i sufiyanu sauri ibnu qutayba al-imamu abu hayyan al-andalusi ibnu hazmin ibnu taymiya ibnu al-qayyim dinna ibnu abdul hadi ibnu hadrin al-imamu sakhawi suyuti duk waɗannan ƙwararrun malamai ne a lugar arabiya sannan kuma wa hum manhum a cikin addinin musulunci ina fata mun gane da ma da haka kamar da Suyuti ya faɗa cewa annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min as-suhub muna kokarin bayyana ma'anar inda yake cewa ne wasu malamai sun fassara duyiqat alaihi jahannam cewa azaba ne wasu kuma suka ce duyiqat alaihi jahannam ainihin falala ce sai waɗanda suka ce azaba ne suka ce da annabi na nufin falala da ya ce ne ainihin wato duyiqat anhu domin an ita take nuna keɓantuwa da barin abin wa amma tadyiqu alaihi fala yakunu illa wa huwa fiha in aka amfani da alaihi an dayyaka jahannama akan shi to ba zai yiwu a mashi wannan tadyiqin ba sai in yana cikin ta qalu suka ce wa hadha ta'wil muwafiqun li ahadith li ahadith karahati sawm ad-dahr wannan fassara ta dace da sauran hadisan da suka nuna kyamatarwa da azumin akan azumin zamani gaskiya saboda Allah wannan fassara ta biyu ta fi nagarta cewa alƙawarin azaba ne duk da wancan dabarun da malamai suka nemi su yi akai ba za su shiga anan ba wa anna fa'ilahu bi manzilati man lam yasum kuma cewa mai aikata haka to daidai wa daida yake da wanda san bai azumi ba wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai Ibn Hajar idan ka karanta a cikin lafin Fathul Bari a cikin mujalladi na hudu cikin kitabu Saumi yayi kokari ya ƙara ainihin maganganu da bayanai akan ainihin wato a wannan hadisin a inda ya take akan cewa daukan hadisin akan cewa yana nufin yana nufin cewa azaba ne saboda ya kyamaci sunna to shi yafi dacewa da ainihin in an hada sauran nasoshin to ba akan shi ba akan komai jama'a da ka sani duk wani abu da zaka yi ka kyamaci sunna ka san cewa kana cikin wato mummunan hadari a ce ma ga wanda annabi ya ce sai ka ce kai ka fi natsuwa da na wani daban to alamar zindikanci ne da munafurci ko da ko ka fake da wani malami ne mujtahidi wanda yake da wannan magana manzo Allah ya ce wanda ya ci ya sha da rana a Ramadana da mantuwa babu komai sai ka ce eh na yarda da annabi ne faɗa amma ni dai na fi natsuwa da rama saboda me ka fi natsuwa saboda maliku ne faɗa ko ko saboda mene to shi annabin da ya kawo azumin shi ya ce ba komai maliku bai samu falala ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da uzuri akan wannan magana da yake kai kuma yanzu kaga hadisi gashi nan a fili kana ganin shi kace a a kai ba za ka yi aiki da shi ba ka fi gamsuwa da magana wani mutum ko anta munafiqun khalis tsantsagaryen munafiki ne kai shine irin magana makaranta ran nan daga Abdullahi dan Abbas da yake karanta da yake gaya ma Urwatu ko yace min ha huna halaktu tanan kuka shiga uku ba na ganin wani abu game da ku su cewa Allah Allah ubangiji zai zai halaka ku Allah ya tsare mu na'am kwarai ko zunubi zai samu wanda ya azumin siyamu dar zai samu zunubi ne ya aikata abin da aka hana faslun wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yadkhulu ala ahlihi fa yaqul hal indakum shay'un manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance yakan shiga gida wajen matan shi sai ya ce da su akwai wani abu a wajen ku wannan malamai sun yi maganganu da dama akan ainihin ɗabi'ar manzala sallallahu salama da halin wato ƙanƙan da kai da tawali'unsa da kuma irin tarbiyya ta gari da matan gidan suke da shi yanzu ka kaddara ka shiga gida kawai ka ce mata akwai wani abu a gidan nan kuwa ina alama haka baka kawo ba dan da ka kawo cewa za ka yi ina abinci na da confidence amma ka zo kana cewa ku yi wata dabara ku a gidan nan alama baka kawo bane to za ku ka ji bakan magana rana ko da ku akwai ko za a baka sai an magori to ba ga irinta ba eh ba an ce baka isa abu baka ce sai kai musamman ka ƙara aure kwanan nan kenan ko ko kuma a ce ai ka kawo ai tunda ka kawo sai ka zo ka dauka to gashi nan dai ka kai yaran nan ta kawo musu ba ba ta ta kawo ma yan yaran nan tunda ka kasa ci da su sai ka dauka ka shiga alfarmar su dole sai an ga maka maganar da zaka ji dama baka tambaya ba in kuma wani mai zuciya ne kai ka gwammace gara ka wunda yunwa da kaci in kuma ka da zuciya haka za ka ci dai ainihin wato menene wa antum sagirun ko hatta yi utul zizata an yadin wa hum sagiruna ka zama sagirun so amma kaga manzo Allah da ya shiga bai kawo din ba yace ko akwai su kuma da yake ƴaƴan manya ne masu tarbiyya su Aisha su Hafsa dole ne matan da ake ce masalafiya su dinga koyi da su sai suka gaya mashi magana mai daɗi sai su ce babu in babu in akwai su ce gashi fa in kalu la qala inni idan sa'imun in suka ce babu sai ce to shikenan dama ina azumi fa yansha'u an-niyyata litatawwu'i min an-nahari sai ce to kaman ya dauki niyya kenan yanzu daga lokacin ya ci gaba da azumi ma'ana idan mutum ya wayi gari bai ci komai ba yana tunanin zai samu abinci sai bai samu ba sai ce to shikenan bari wuce da azumi kawai manzo Allah yana yin wannan babu dalili akan khususiya wa kana ahyanan yanwi sawma taqawi wata rana kuma sai yayi niyya azumin ya waye gari da shi thumma yuftiru ba'du in ya shiga gidan kuma suka ce mishi akwai ko ya ga abinci sai ce to da dai ina azumi amma tun daga abinci bari na karya ma'ana ran da ya tambaya bai samu ba sai ya azumi ran da kuma ya samu ko da ya dau azumi sai ya karya saboda as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsi mai azumin nafila shine ogan kanshi wato bai da wani oga game da wannan azumi ma'ana tafiyar da kai niyayi wanda ba wanda ya aike ka ko sai ran da kaga dama zaka tafi sannan kaga dama ka dawo kaga dama in kaje tasha kai wani tunani sai ka ce kai na fasa ku ban kudi na kawai ka soka ka dawo ka kake kana fi ka dawo gida in kaga dama sai an kama hanya ma ka fasa shine amiru nafsika kenan kana da yancin kanka to haka mai azumin nafila yake wata rana ya karya wata rana ya kai haka aka ce an gaice ka walima kana azumin nafila babu laifi ka je saboda amsa gayyatar wajibi ne amma idan ka je in ka so ka karya in baka so karyawa ba ka ai dauki azima sai ka zauna suna cin abinci kai kuma kana kallo ba inda aka ce babu kyau cin abinci a gaban mai azumi wannan hadisin Hausawa ne babu inda aka ce in ya gaba zai iya wato jura ana cin abinci bai tashi ba wajen amma dai cewa babu kyau to wannan hadisin shi ma bai da kyau mun gane da kyau jama'a za ka iya cin abinci a gaban mai azumi za ka iya cin abinci a gaban wanda yake ainihin wato ya ɗau azumin nafila ya zo walima idan ka je ka ga abincin ya baka sha'awar da ba za ka iya haƙuri ba sai ka karya idan kuma ka ga za ka iya haƙura a wannan zamanin sai a sa maka take away akwai tafi da gidanka a kunshe ma shi a wata roba ko a wani gwangwani ko wani abu makamanci haka sai ka je gida da magariba ta yi ka ɗuma maka ci kaga dai ka samu ladan azumin kuma ka tsira da abincin a wannan zamanin kana iya yin haka ina fata mun gane da kyau jama'a yace akhbarat anhu aisha radiyallahu anha bi hadha wa hadha aisha ta ba da labarin wancan da wannan cewa ya shigo ya tambaya sun ce babu ya ci gaba da azumi ya shigo ya ga abinci ya karya azumi fal awwalu fi sahih muslimin na farkon wancan yana cikin sahih muslim wasani fi kitabin nasa'i na biyun kuma na cikin littafin al'imamun nasa'i muslim ma ya fitar da shi har ila yau wa ammal hadithun ladifis sunani an aishata hadithin ko da ya zo a cikin sunan na abu dawuda da al'imamun nasa'i da sunan na ibnu maja duka sun rawaito daga aisha take cewa kuntu ana wa hafsatu sa'imataini ni da hafsa mun wayi gari wata rana da azumi fa'arada lana ta'amun ishtahainahu sai wani abinci ya bujiro mana muka kwadaici abincin fa akalna minhu sai kawai muka ci muka karya azumin mu fa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya shigo cikin gidan fa badaratni ilaihi hafsa sai hafsa ta mini riga ta riga ni yi masa magana wa kana tibnata abiha hafsa yar babanta idan ka san babanta Umar da azama da karsashi da ƙwarin gwiwa yin magana da jura to haka take ita ma da haka ta riga Aisha saurin yin magana faqalat tace ya rasulullah Hafsa tace mishi ya manzon Allah inna kunna sa'imataini da muna azumi ne fa arada lana ta'amun ishtahainahu sai wani abinci ya bujuro mana kuma ya bamu sha'awa fa akalna minhu shine muka dosa ci faqala sai manzon Allah yace iqdiya yawman makana kurama azumi daya a madadin wannan wannan hadisin mala yace fama alulun tun daga can wannan shine jawabu amma din wa amma kaza kaza fama alulun fa, fa, fa huwa hadithun ma'lulun hadisi ne mai illa malam albani muhammad nasir dini a cikin abda'ifa lamba ta dubu biyar da ɗari hudu da tamanin ya kharraja shi ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni mala ya ci gaba da cewa قال الترمذي رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ ما لم داما مالك دان أنس معمر عبد الله دان عمر زياد دان سعد da wasu su surwaito wannan hadisi gaba ɗayan su an zuhuri daga zuhuri an Aisha mursalan zuhuri daga Aisha kaga tsakanin zuhuri da Aisha akwai inqita'i lam yadhkuru fihi an urwa bas ce daga urwa daga zuhuri daga urwatu daga aisha ba wanda shine wasita tsakanin zuhuri da aisha wa hada asah wannan riwayar mursala wannan riwayar da take da inqita'i tafi inganci fiye da riwayar wanda suka kawo shi da cikakken isnadi shine ainihin wato cikakken isnadin da yake kuma shi shazi ne ko munkari wa rawahu abu dauda wannan sa'i an haywata ibn shuraihin an ibn al-hadi an zumailin maula urwa an urwa an aisha mausulan waɗannan suka kawo shi daga wannan isnadin daga zumailu ibn abbasin kenan maula urwata ibn zubairi daga urwatu dan zubairi daga aisha da isnadi cikakke qala an-nasa'i zumailu laysa bil mashhuri zumail din nan ba a san shi ba a ishara zuwa ga menene kenan majhuli ne wa qala al-bukhari la yu'rafu li zumailin sama'un an urwata zumail duk da bararren bawa ne gidan urwatu ba a da labarin ya ji hadisi daga urwa wannan zubair dan abbas ba mutum ne da ake karɓar riwaya shi ba walali yazid ibn al-hadi min zumailin kuma yazid ibn al-had ba a da tabbacin ya ji hadisi daga zumail wala taqumu bihi hujja wannan mutanen kuma ba a kafa hujja da su wannan zumail mutum ne wanda yake majhuli ibnu hibbana ne kadai daga cikin malamai ya kwararo shi a cikin as-sikat kamar yadda ya saba wajen yadda yake kwararo mutanen da ana da tababa game da amincewar da malamai suke yi akan amincewar da shi ibnu hibana yake da su da wasu masu riwaya ibnu hibana yana da matsala wajen amincewa da mutane manhajin shi mai sassauci ne kwarai malamai sun ta maganganu akai a wannan zamani musamman malam Muhammad Nasiruddin Albaniya da maganganu da yawa akai musamman a littafin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh sunna cikin mukaddimarsa wa kana sallallahu alaihi wasallama idza kana sa'iman wa nazala ala qaumin manzo Allah ya kasance idan yana azumi kuma sai ya kai ziyara gidan wasu mutane a tamma siyamahu sai ya cika azumin ma'ana kana azumi sai tafiya ta kama ka ko ziyara ko ainihin wani sha'ani ya kai ka ka je wani gida ko ta anguwa ko wani gari ka tashi ka je wani gida sai ka tara an gama dafa abinci za a yi walima za a ci abinci kai kana azumi to sai ka cika azuminka annabi yana cika azuminsa walam yuftir baya karyawa kama da khala ala ummi sulaimin fa atathu bi tamrin wa samanin kamar yadda ya shiga gidan ummu sulaim uwar anas dama yana ziyarta ta wannan tsohuwa mun sha karantawa yana ainihin mu'ahadata yana lissafa ta kamar cikin mutanen gidan shi sai ya je ya gaishe ta sai ta kawo mishi dabino da kuma wasamanin da da kamar ka ce bota ko ko fat ko abin nan wani mai ko kitse haka wanda ake hada shi ana dangwalawa da dabinan ana ci mahadi kenan misali a ce an kawo mishi abinci da abin sha ko wani ruwa da abinci faqala sai ce aidu samanakum fi sikai ku maida wannan ainihin mai naku ku maida shi cikin mazubin shi cikin container sa wa tamrakum fi wa'i shi ma dabinan a maida shi cikin kwandansa cikin buhunsa fa inni saimu ni nazmi al-Imam Ahmad ya fitar da wannan Imam al-Bukhari dukkanin su daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda walakinna ummu Sulaimin kanat indahu bi manzilati ahli baiti alalin ko ummu Sulaim a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallanta ne kamar ɗaya daga cikin mutanen gidansa wa qad sabata anhu fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala an manzo Allah ya ce a cikin hadisi Abu Hurairah idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sa'imun falyaqul inni sa'imun idan aka gayyaci waninku zuwa ga cin wani abinci aka ce aka mai tayi aka ce bismillah zo ka ci abinci falyaqul yace inni sa'imun ni ina azumi in ya faɗa haka bai yi riya ko ya nuna cewa yafi kowa yawan ibada ba muslim ya fitar da wannan hadisin jama'a wa amma alhadith alladhi rawahu ibn majah والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه amma hadisin da aka ce kuwa al'imamu ibnu maja ya fitar da shi da turmizi da bai haƙi har ila yau da ibnu adiyin a cikin alkamilu fi zuwa fa'in rijali da al'imamu abu nu'aimin al'asbahani a cikin littafin akhbaru asbahana duk waɗannan sun fitar da hadisin nan daga aisha tana cewa daga manzan Allah cewa wai man nazala ala ƙaumin wanda di ya kai wa wasu mutane ziyara fala ya suman na an illa bi izini kar ka sake ka je ziyara wurin ‘yan uwanka a wani gari goban litinin tun za ka yi azumi sai ka tambayi masu gidan cewa to jama'a ni fa na saba azumin litinin da alamis kuma uzuri zan yi azumi gobe in suka ce ba mu yadda ba to wai kada kai wannan hadisin qala tirmidhi hadha alhadisu munkar tirmidhi yace wannan hadisi ne abun kyama la na'rifu ahadan min athiqati rawa hadha alhaditha an hisham ibn urwa ba a san wani amintacce ya ruwaito hadisin nan daga malam hisham dan urwa ba sam hadisi ne mai rauni kwarai al-imam muhammad nasir din al-albani ya tabbatar da rauninsa a cikin as-sahih ad-da'ifa a lamba ta ainihin wato 2700 da lamba 13 ya kawo shi ya tabbatar da cewa lalle lalle hadisi ne mai rauni ba shi da inganci sam a cikin shi akwai wani mutum mai suna ayyubu ibnu waqid al-kufi malamai sun ce matruki ne sannan akwai kuma har ila yau wani mutum mai suna abubakar al-madani shi ma da'ifi ne ba an san riwayarsa da zama mun ji wannan ko sai malai yace faslun ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karahatu takhsis yawmil juma'ati bis sawmi fi'lan minhu wa qawlan kyamatar da kebance ranar juma'a da azumi ya faɗa haka a maganance kuma ya aikata haka a aikace fasahan nahyu an ifradihi bis sawmi ya inganta manzon Allah alaihi salatu wassalam ya hana keɓance rana juma'a da azumi min hadisi jabir bin abdullah a hadisin jabir ɗan abdullah wanda bukhari da muslim suka fitar daga al'imamu shekul sahabati shine abu huraira kenan muslim ma ya ƙara fitar da wata riwaya shi da abu dawuda daga sahabi kuma daban abdullahi ɗan amru ɗan as da wani hadisin riwaya daban daga ainihin wato junadata wanda al'imamu ahmad ya fitar riwayoyi daban-daban akan haramci da karhancin yin azumi keɓance juma'a da azumin nafila wa abi hurairata daga hadisin abu huraira wa juwairata bint al-haris wa abdullahi ibn amr wa junadat al-azdi wa ghairihim duk waɗannan surwaito wa shariba yawm al-jum'a wa huwa ala al-minbar yana kan minbari ran juma'a kawo mishi abin sha ya sha yurihim dan ya nuna musu annahu la yasumu yawm al-jum'a cewa sam baya azumi ran juma'a zakarahu al-imamu ahmadu ahmad ya ambaci wannan riwaya wa allala al-man'a min sawmihi bi annahu yawm eid sannan ya bayyana cewa kuma dalilin da yasa aka hana yin azumin saboda ranar juma'a ranar sallah ce to a musulunci kuma ba a azumi ranar sallah farawal imamu ahmadu min hadisi abi hurairah qala al-imamu ahmad ya ruwaito daga abu hurairah Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallama, manzan Allah ya ce, Yawmul Juma'ati, Yawmu Idin, ranar Juma'a ranar Idi ce na mako, falatar alu Yawma Idikum, Yawma Siyamikum, kar ku sanya ranar Juma'a ta zama ranar Idinku kuma ku maidaita ranar azuminku, illa an ta sumu ƙablahu a ba'adun, sai dai kun yi azumi kafin ko bayan shi. wannan riwaya tana da matsala al-Imam Ahmad ya fitar da ita da Ibn Khuzaima haka na al-Imam Tahawi da al-Imam ainihin Hakimun Naisaburi duka sun fitar da wannan riwaya amma riwaya ce da'ifiya akwai mutanen da ba a amince da su a ciki ba alal misali akwai ainihin wato wani mutum mai suna Abu Bishr al-Shami wanda yake majhuli ne sannan malam Albani Muhammad Nasiruddin a cikin abda'ifa dinsa a lamba hadisi na 5344 ya tattauna game da rashin ingancin wannan riwaya a matsayin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a matsayin istinbati na malamai daga cikin malaman salaf to ya tabbata cewa lalle juma'a daga cikin abin da yasa aka hana yin azuminta saboda ranar bikin mako ce a gun musulmai ranar idi ce ta mako to duran da kuma yake ranar wata murna bisa al'ada ba a yin azumi ranar murna bisa al'ada ma dan bai yiwu a ce ranar da kake aure kuma kana azumi zai yiwu da wuya kuran da ake convocation za a ma convocation a ce ka zama likita ko ka zama lauya za a yi kwalin ɗinka to diba ko za a kira ka zuwa nigerian society of engineers ko ko za a baka abin nan za a kwamfar maka phd duk ka gama tare mutane kuma ga abinci an kafa ga ga rumfa ga komai da an zo kuma sai ka ce jama'a ku ya kudi ni fannin azumi zai zama garib yani garib wato ranar biki ranar ci da sha ne kamar da annabi ya ce ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin biki baya cika sai an ci an sha sai an yi tada tada da lashe lashe zai yi ka kira mutane wata walima kuma sai a zo kawai ai ta wa'azi kawai kace to sai an jima dole ka ba su wani abin da su saka a baka ko to kaga bai yiwuwa ai azumi kenan ranan a istinbadance wannan ya tabbata amma a hadisi to hadisin bai tabbata fa in kila fa yawmul eid la yusamu ma'a ma qablahu wala ba'dahu wani zai ce to ai ranar idi na shekara shekara bai halasta ai azumin shi shi kadai ba kuma bai halasta ai azumin shi tare da ranar da ke kafin shi ko bayan shi ba ba za ka ce to ranar karamar sallah tunda ne azumi jiya karshen azumi zan iya yin azumi yau ba ko kuma na yi azumi yau ranar sallah gobe kuma na ci gaba da azumi ba za ka ce haka ba ko to yaya kenan sai a ba mutum amsa a ce kila lamma kana yawmul juma'ati mushabbahan bil idi yayin da ya zama ranar juma'a ta yi kama da ranar idi akhadha min shabahihi annahyu annahya an annahya an ta an taharri siyami aka dauka daga cikin abinda ya sa ranar juma'a ta yi kama da ranar sallah sai aka ba ta siffanta shi ne wancan da muke faɗa ainihin wato attanawu wa mene wa tadmin sai aka saƙa mata wani abu daga cikin hukuncin ranar idi shi ne hana azumi kamar da aka saƙa mata hukunce-hukuncen ranar sallah na cin gayu da yin sallah da annashuwa da yawan zikiri ranar sallah ba ana kabarbari ba ran juma'a kuma ana so a ci gaba da zikiri da salati da katon alkur'ani haka ranar sallah ana sa kayan masu kyau haka ranar juma'a to haka ranar sallah ba a azumi ranar juma'a ba a azumi an dammana mata wannan ma'ana fa idza sama ma qablahu wa ma ba'dahu amma ranar juma'a in kai azumi kafin da bayan juma'a lam yakun qad taharrahu zai zama kenan baka ainihin kirdadi juma'a ba wa kana hukmuhu hukma sawmi shahri sai zama hukuncin shi hukuncin yin azumin wata awul ashari minhu ko yin azumin kwanaki goma a wata aw yawmi saumin aw saumi yawmin wa fitrin ko yin azumin yau da shan ruwan gobe aw saumi yawmi arafa wa ashura ko yin azumin ranar ashura da ranar arfa idza wafaqa yawmal juma'a idan duk waɗannan suka dace da juma'a azumin da ka saba a wata kwanaki ukun wata ko azumin da ka saba yi ɗaya a duk kwana goman wata ko azumin da ka saba yi na kai yau gobe ka sha ruwa ko azumin arfa ko ashura duk waɗannan idan suka faɗo ranar juma'a fa innahu la yukrahu sawmuhu fi shay'in min zalika ba a kyamar yin azumi a ranar juma'a game da ainihin ɗaya daga cikin waɗannan fa in kila fama tasna'una bi hadisi abdullahi bin mas'udin qala ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبلاي دم مسعود يتي ni ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuftiru yawmal juma'a yana shan ruwa a ranar juma'a ba rawahu ahlus sunan malamai masu sunan sun ruwaito wannan al-imamu tirmizi ya ruwaito wannan hadisi kuma ya kyautata shi sai dai sai dai wannan hadisi jama'a bai inganta da wannan lafazin ba abin da ya inganta lafazin cewa kallama yuftiru kallama yuftiru yawmal juma'a kallama yuftiru kaga daban da ma ra'aituhu muftiran ban taba ganin shi yana sharwa ba wannan kuma yace kallama kadan ne ranakun da zaka tara juma'a baya azumi wannan fassarar da zai ma hadisin tafi dacewa da wannan lafazin kenan yana yawan yi tare da alamis ko asabar kenan yana yawan yi tare da alamis ko asabar shi yasa ba a ganin shi kullun ran juma'a face yana azumi a mafi yawan juma'o'in ina fata mun gane wannan hadisi kamar yadda muka ambata ya inganta da wannan lafazin ne a mala albani a cikin as-sahiha lamba ta 3637 ya tabbatar da haka da a cikin littafin sahihu abi dauda a lamba ta 2116 kila sai a baka amsa kai da ka faɗi wannan a ce naqbalu za mu an sha hadisin in kana sahihan in ya inganta wa ya ta'ayyanu hamluhu ala sawmihi ma'a ma qablahu aw ba'dahu kuma dole a dauke shi cewa to yana azumin juma'a ne tare da ranar take kafin juma'a da kuma bayan juma'a to kaga in ya zama ya ma tabbata ne da lafazin da muka ishara cewa kallama kaga yafi saukin fassarawa babu takallufi wajen fassara shi kenan babu wani murda murda wajen fassara shi wa narudduhu illam yakun yasihu malam ibn al-qayyim yake cewa za kuma mutun kuɗa hadisin inda bai inganta wannan shi tafarkin salaf din jama'a aiki da duk hadisin da ya inganta da kuma tunkuɗe da hadisin da bai inganta ba hadisi komin yadda wani yake ganin ya mai nauyi idan ya inganta malaman salaf ba sa jin nauyin shi al-imamu shafi'i ya karanta hadisi sai wani dan takife ya ce yanzu malam za ka yi aiki da wannan hadisin aka ce sai idan shi ya kada ya yi ja ya ce ka gani da janjami ne an ce maka ni fasto ne ka gani da cross ne an ce maka ni mabiyi ne wato ni kirista ne in ja hadisin na manzan Allah sannan ka fara tunanin wai ba na aiki da shi ba ina da wani ra'ayi yace in kuka ji ni ina faɗan magana tana saba wa hadisi to ku tabbata hankali na ya gushi Imam Shafi'i kenan shi sa Qutaybah dan Sa'id yake cewa Shafi'i na mutuwa suna ta mutu haka yace yace mutum uku sun mutu an samu matsaloli a duniya mata sauri fa mata alwara'u wa mata shafi'i fa mata sunan wa mata ibn hanbalin fa zaharat albida'u yace da sauri imam sauri yahya ibn sa'id al-sauri da ya rasu aka rasa malami masu taka tsantsan wanda ba su san duniya da shafi'i ya rasu aka rasa malamai wanda suke masana sunna masana na gaske masu aiki da duk abin da suka karanta Ahmad dan Hanbali dama shine katangar bid'a da ya hana ta sake a zamanin shi yana mutuwa sai bid'a ta dinga wato irin na beraye ko mage ta mutu mai wasa wannan malam Qutaybatu dan Sa'id wanda ake lakabi da ainihin wato Imamul A'imma shi ke faɗa wannan magana haka ake mishi lakabi da Imamul A'imma dan duk waɗannan malaman Abu Dawuda Bukhari Abu Dawuda amin Bukhari Muslim Abu Dawuda Tirmidhi Nasa'i duk waɗannan ɗaliban shi ne banda Ibn Maja to kaga waɗannan ko sune a imma da su da wasu su ma waɗanda ba waɗannan ba sai shi ake mishi lakabi da Imamul A'imma kaga ya cancance faɗi wannan magana a shahidi shine malaman farko jama'a ba sa wasa da aiki da sunna duk abin da ya inganta karba suke kuma su canza son zuciyarsu ya biye wa san zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka sahabbai suka rayu sahabbai ba su da za'i sai abinda manzon Allah ya fasara Abubakar yake ce ma Umar ka kyale mutumin nan shi Allah ya aiko shi ya san ma'ana abinda Allah ya aiko abinda ya fasara shine daidai Jabiru ya ce a cikin hadisin aikin haji mun tafi tare da manzon Allah aikin haji duk abinda yayi shi muke yi ba ma fasara komai da kanmu abinda ya ce ayi shi ake yi saboda shi Allah ya aiko to wannan shine tafarkin malaman salaf kamar yadda muka ce koda abin ya bata ya saba wa san zuciyarsu walau kana bihim khasasa kenan ko kala abin da mutanen Madina suka yi walau kana bihim khasasa koda suna da wani zabi to zabin Allah da zabin manzon Allah shi ya kamata ya zama zabin ka ya kai musulmi wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an ya kuna lahumul khiyaratu min amri dan me Allah da manzon Allah sai ayi abu kai kuma kana da wani za'i abin da kake so ayi ba wannan ba mutanen garin Madina suna da kamfanoni da diloli na giya sun saba da ta'ammali da giya akwai waɗanda suke wato masu zuwa ne su taho da siyo importing foreign beer ƙasar Yaman ake zuwa musamman da ƙasar Sham a je a auno giya a kawo ta akwai wanda sun taho da tulunan giyansu mota-mota suna isuwa gaba garin madina hadisi na cikin bukhari kitabul ashiri ba sai suka tarar da an saukar da sabon karatu karatun cewa ya ayyul ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu kaza kaza kaza kaza rijsun min amali shaytani fajtanibuhu kazanta ne daga aikin shaydan ku guje musu da giya da caca da wance da wance da wance Anas ya ce haka mutane suka dinga ɗiba giyarsu wanda suka riga suka tsima wani ya riga ya haɗa ta wata guda wanda zai wata yana sha ya gama bukin ɗinta haka suka dinga watsar da ita sai da garin gaba ɗaya jike kamar an yi ruwan giya haka Anas ya ce ko ina ya jike kan tituna ya jike tambal tambal dukiyarsu ce fa al'ada su ce da suka saba da ita to haka wanda suka kawo ta siyarwa sun je sun sa jarinsu za su ci riba suna isowa madina suka tarar da sabon karatu aka ce a nan bakin gari aka dinga fasa tuluna ana zubar da ita kawai ba wanda yake ganin cewa to shi ba yanzu ana so a karya shi wani irin addini ne wannan eh sai da aka bari mun tafi mun je mun saro tsakani da Allah malamai ba za ku dinga bi a hankali ba in mu ne yanzu abin da dinga cewa kira ko kuma ko kuma za a fara mannu eh to ai dai mun dai mun dai ba ai ko sai abin ma kuma ai dai mun fasa ana so mu talauce ne ai mun talauci irin da mutanen kauye suka fara yi Allah yake musu tankiya cewa menene walakin qulu aslamna قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كما الله يتمسوا بل الله يمن عليكم أنا داكم للإيمان لا تمنوا عليه إسلامكم بل الله يمن عليكم كاركو دنگوا الله wai gori cewa ya kun musulunta me yake so ba musulunci ba to kun bi yace shine zai muku gorin ya shirtar da ku in yanzu ne kaddara yanzu jama'a a ce a wayi gari wata sana'a da kake yi malamai su baka fatawa cewa babu kyau irin wannan business din da ake bil'ina ga sunan kala daban-daban online business din nan waye wanda aka bashi fatawa ya tuba ya daina waye babu kuma duk a cikin ahlus sunna mutane suke da suna ahlus sunna fil jumla to kaga wannan ahlus sunna ne kawai a suna aiki shine ahlus sunna ba suna ba jama'a Allah ya tsare mu malai ci gaba da cewa أو ما بعده كو ونرده إن لم يصح إن لم يصح فإنه من الجرائب دان wannan hadisi na daga cikin garaib qala at-tirmidhi hadha hadithun hasanun gharibun tirmidhi yace wannan hadisi ne hasanun kikkiawa kuma gharibun mai hanya daya wannan kalmar tirmidhi ya fade ta ba ranatawa bane ba kamar yadda malamin ishara ba in tirmidhi yace hasanun gharibun daban ne da in yace gharibun kawai da yace gharibun kadai to za a ce tirmidhi ya rawaita shi tirmidhi da al-imamu zaila'i mai nasbur raya da malam ainihin al-hafiz shamsuddin az-zahabi idan ka ji waɗannan malaman da ire-iren sun ce garibun kawai to ishara akan isnadi mai rauni ne amma tirmidhi musamman in ya hada hasan da garib ya gwama su yana nufin hasanun amma kuma hanyar sa guda dan yakan ce ma sahihun kuma ya ce garibun da aka garibun a gurin shi idan ya gwama ta da wata kalma daban da garibun idan ya faɗe ta mutlakan karanta littafin annukat al-ibn salah na al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ina fata mun gane wannan da haka wannan bai nufin raunatawa kamar yadda malam yayi ishara zuwa gare shi kuma kamar yadda muka ji hasali ma hadisin ya inganta amma da lafazin da ba wannan ba lafazi wanda yake da ma'ana kwatankwacin wannan wadda kuma tana rage faɗin ma'anar ta rage kuncin da za a samu kuma wajen fassara shi shine ya inganta da lafazin qalla ma yuftiru yawmal juma'ati da gare sahabi Abdullahi dan Mas'udin Allah ya ƙara masa yadda za mu saurara anan saboda kan gaba ne lokaci ya kawo ƙarshe sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi ainihin faslun في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته